والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙarasa da fuskokinmu a wannan yammaci mai albarka da muke tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratu Yusuf salam. A karatun da ya gabata mun kwana aya ta hamsin da bakwai, yau, insha Allahu, za mu tashi aya ta hamsin da takwas a dai cikin suratu Yusuf salam inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abin da ya faru da annabi Yusuf salam bayan ya fito daga sijin daga duk irin jarabawoyi da ya dinga tsallakewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka shi da duba da annabi Yusuf da ya yi cewar ba wanda ya cancanta ya zama an bashi ya kiyaye taskar misira da ya fi shi cancanta, da haka annabi Yusuf salam ya nema da faɗinsu ija'alni ala khaza'in al'ar. Aka ba shi kuma fassarar mafarkin shi ta tabbata, abin da ya fassara wa shi abokin zaman shi na kurkuku ɗin nan, ya zo ya ba ma sarki labari, sarki ya nemi annabi Yusuf ya zo kusa da shi, ya nemi wannan matsayin an ba shi ga abin nan ya fara faruwa. fari ya mamaye duniya annabi yaqub da shi da ƴaƴansa suna can ƙasarsu annabi yusuf yana misira labari ya zo ba annabi yaqub cewa a misira akwai wani sarki wanda yake da adalci yake sayarwa mutane abinci a halin da aka tsinci kai na fari da aka ya tattara ƴaƴansa guda goma ya aika su zuwa garin misira da kuɗaɗensu domin su sayo wannan abinci ɗin. To yanzu gashi nan ‘yan uwan annabi Yusuf sun kamo hanya yau dai ga su sun iso Misira, sun iso fadar annabi Yusuf salam. Allah ya ce wa ja'a ikhwatu Yusuf, cewa ‘yan uwan annabi Yusuf suka zo wajensa, illa Binyamin, sai dai Binyamin shi ne ɗan uwansu guda ɗaya da suka bari a gida. wanda shine shaƙiƙin annabi Yusuf salam. Fadakalu alaihi suka shiga gurin annabi Yusuf salam, ai su uwa annabi Yusuf ɗin kenan fa'arafahum. Suna shiga annabi Yusuf ya gane cewa waɗannan ‘yan uwansa ne, ‘yan uwansa ne, su kuma Allah ce wahum lahu munkirun su kuma ba su gane shi ba saboda a lokacin da annabi Yusuf ya bar wajensu yana yaro karami a lokacin da suka je wajensa kuma an samu shekara arba'in kamar inda kamar in sa al-Imam al-Baghawi sa al-Imam Ibn Kasirin suka ambata a cikin tafasir ɗinsu cewa sun rasa shi ne sun kasa gane shi li bu'di ahdihim bi'i an gane wa zannihim halaku da kuma tunani da suke yi cewa ai annabi Yusuf ya ma halaka suna shiga wajensa fa kallamuhu bil ibraniya fa qala kal munkiri alaihim suna zuwa sai suka yi mashi magana da yaransa yaransu na ibraniya kenan annabi Yusuf kamar dai bai gane yaran ba sai ce ma aqdamukum biladi me ya kawo ku gari na faƙalu lilmira ce mun zo ne domin a bamu a sayar mana abinci mu koma da shi garinmu faƙala la'allakum uyun sai ce a tana iya yiwa ku dai jasus ne kun zo ne ɗan leƙen asirin ƙasa ƙalu ma'azallah suka ce Allah ya kiyaye ba abin da ya kawo mu kenan ba ƙala famin aina antum sai ce daga ina kuke ƙalu min biladi kan'an suka ce mun zo daga ƙasar kan'an ne wa abuna yaqub nabiyullah babanmu annabi yaqub ne annabin Allah qala wa lahu auladun ghayrukum sai annabi su ya tambaye su yace yana da wasu ƴaƴa bayan ku ga kuku goma iya ƴaƴan shi guda goma ne ko akwai wasu qalu na'am kunna ithna ashara fazahaba asgaruna wa halaka fil bariya suka ce ai mu sha biyu ne ranka dade amma karamin mu ya tafi ya je ya halaka a daji fa qala kal munkir alaihim sai ya sake ga musu dai wa kana ahabbuna ilaihi ko suka ce yafi soyuwa a wajen babanmu shi wancan yaron da ya halaka wa baqiya shaqiquhu da haka yanzu wanda ya rage dan uwansa ne ya rage shine yake wajen babanmu amsar da suka bawa annabi annabi Yusuf alaihi salam shi ya gane su su kuma basu gane shi ba saboda girmansa ka rabu da mutum ƙasa da shekara goma bayan shekara arba'in ba lalle ka iya gane shi ba saboda ya girma hai'arsa ta canza, la'alla yaro ne ƙarami ka rabu da shi, yanzu ga gemu, ga saje, ga gashin baki, ga girma, ba lalle ka iya ganewa ba. To, a lokacin annabi Yusuf ya yi magana da su a haka sai ya ƙyale su, sai Allah ya ce, walan ma jahaza un.
Walan ma jahaza hun bi jihazihim ƙola, tuni bi akhin lakum أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ولما جهزهم بجهازهم الله يتي ألوكة دي يتشكى موسو mudunsu na abubuwan da suka zo suka saya na kayan abincin nan qala tuni bi akhin lakum min abikum sai ce to shi wancan dan uwan naku da kuka ce babanku ɗaya ina so in za ku dawo ku taho min da shi shi ne wasu daga cikin malaman tafsiri suka ambata shi ne binyamin wanda bahaushe yake cewa biliyako li'a'alama sidiqukum sidiqakum fi ma qultum yace domin in gane gaskiyar ku cikin abin da kuka faɗa shin ku goma sha biyu ne dan uwanku ɗaya kuma ya mutu ɗaya kuma yana gida to ku zo min da shi wannan ɗan uwa naku, ala tarauna anni ufil kail yace ba ku gani ne, ni ina cika ma'auni, ai a muhumin gairi baksin, ina cikawa ba tare da na tauye muku komai ba, wa ana khairul munzilin, kuma ni ne mafi alkhairin mai saukan baki. Aka ce lokacin da suka zo, ya fahimce su ya gane su, ya ba su masauki aka karrama su aka mutunta su aka auna musu kayansu kuma cike ba tare da an tauye musu komai ba da haka sai gaya musu cewar wannan ni'ima da ya musu ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin sai ce to ga sharadi me sharadin da ya ba su فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون
sai annabi Yusuf ya ce da su fa'in lamta tuni bihi, idan ba ku zo min da shi wannan ɗan uwan naku ba, fala kaila lakum indi cewa ba ku da abin da zan auna muku a wajena sai ya ƙara musu ma ya ce wala taqrabun ko wannan atafi ne ala muhalli fala khaila kenan ai wala tadnu minni ai min biladi wala tadkhulu fadlan an usulikum an usulikum ilayya cewa kar ku kusance ni kar ma kuma ku shigo min gari na ballantana ma har ku zo guna da haka ya sa musu sharadi kenan in har suna so su dawo su shigo garin misira a auna musu kayan abinci to sai sun zo da wannan dan uwa nasu wace amsa suka ba annabi Yusuf قالوا سنراود عنه أباه وإنا له وإنا لفاعلون qalu sai suka ce da annabi Yusuf alaihi salam sanurawiduhu anhu abahu bi ma'ana sanajtahidu fi talabihi minhu zamu iya kokarin mu mu ja hankalin babanmu mu ga yanda za mu yi ya ba mu wannan ɗan uwa namu mu zo da shi wa inna la fa'ilun tabbas ranka yi daɗe za mu aikata haka bi ma'ana la fa'ilun na zalik za mu aikata haka sai annabi yusuf ya ce da ya وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون
annabi yusuf sai wa ƙara lifitiyanihi sai ya gaya ma da samarinsa waɗanda suke aiki wajen auna kayan abinci da mutane suke zuwa saye ya ce ij'alu bida'atahum cewa ku sanya musu kuɗinsu da suka zo sayan kayan abincin nan an gane fi rihalihim a cikin au'iyatihim a cikin jakankunansu a kayan da suka zo na buhuna da aka auna musu la'allahum ya'rifunaha idan qadabu ila ahlihim cewa tabbas ko za su gane cewar wannan kudin su ne da suka zo da shi gashi kuma an auna an dawo musu da kudin su to wannan idan akai haka malamai sun yi maganganu akan wannan cewa annabi Yusuf ya saka wannan abin ne saboda ilimin sa da cewa wa'annan mutanen ba maciya haramun bane idan suka je suka ga gashi abinci an basu kuma ciniki aka yi da su aka sayar musu kuma gashi an zo an juye ga kudinsu a ciki za su ce lalle an kuskure masu zuba wannan sun manta sun sanya kudi na kayan abincin da muka saya don haka za su yi kokari su ga sun dawo da wannan ka- da- da wannan kudi din shine la'allahum ya'rifuna idan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un yace ko za su dawo ilaina li'annahum la yastahilluna imsakaha saboda ba za su halatta su rike wannan kudin ba sun san ba haƙƙin su bane ciniki akai da su aka auna musu aka zuba musu to kaga wannan zai ƙara ba da ƙarfi ya ba su ƙaimi cewar tabbas za su dawo in suka da- za su dawo kuma dole za su dawo da wannan dan uwa nasu zuwa gurin annabi Yusuf alaihi salam an fahimta sai Allah ya ce mi فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون qalu sai suka ce ya abana ko falamma raja'u ila abihim ko falamma raja'u ila abihim Allah ya ce a lokacin da suka koma wajen baban nasu qalu suka ce ya abana ya babanmu muni aminnal kailu cewa an hana mu an ce ba za a auna mana ba illam tursil akhana ilaihi in har baka aika dan uwan nan namu baka hada mu da dan uwan mu mun tafi zuwa wajen shi ba ya ce kar ma mu shiga garin kar mu je kusa da shi ballantana ma har a auna mana da haka hanyar da za a sake ba mu abincin nan fa arsil ma'ana akhana naqtal cewa ka aika tare da dan uwan namu ka aika mu tare da dan uwan mu idan muka je za mu auna shi ma kuma za a auna masa nasa kaga mun ƙara yawa kenan maimakon raƙumi goma sha goma yanzu za mu samu raƙumi kayan raƙumi goma sha ɗaya wa inna la hafizun cewa lalle mu ɗin nan za mu yi ƙoƙari za mu kiyaye shi wai bahaushe ce in ma ya manta uwar ɗa ba ta manta ba ko haka suka faɗa dangane da annabi yusuf arsilhu ma'ana yarta'a wa yal'ab wa inna gadan yarta'a wa yal'ab wa inna lahu lanasihun ko lahafizun lahafizun kaga irin wannan kalmar ita suka faɗa wa annabi yaqub alaihi salam ya ba su annabi yusuf to gashi yau ta sake dawowa annabi yaqub cikin ikon Allah Allah ya sanar da shi dama kullun Allah madaukakin sarki zai dawo mishi da annabi yusuf zai dawo masa da annabi yusuf alaihi salam da haka da suka faɗi wannan kalmar sai ya ce da su yaya قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال سي النبي أقول يا ميرود يا إنش أمسى هل amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl cewa shin yanzu ni na yarda da ku a kansa face kamar inda na yarda da ku a dangane da dan uwansa kafin wannan abin ya faru wa qad fa'altum bihi ma fa'altum cewa abinda kuka yi da wannan dan uwa naku dan dama shi annabi yaqub bai dafa annabi yusuf ya mutu ba saboda annabi Yusuf ya ba shi labarin wannan mafarki ɗin, shi ya sa ma shi annabin Allah ne, Allah ya masa wahayi yana da yaƙinin wannan mafarki sai ya tabbata, da haka lokacin da suka zo da rigar annabi Yusuf a jiƙe da jini suka ce kyarkeci ya cinye shi, ya ce, Bal sawwalan lakum, anfusukum amra, fasabarun jami'i, wallahul musta'anu, ala ma tasifun. Da haka annabi Yaƙub yana da masaniyar ɗansa fa yana raye, amma wata jarrabawa ce Allah madaukin sarki ya masa shi yace hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl cewa yanzu na aminta da ku face kamar inda na aminta da shi da ku akan dan uwansa kafin yanzu na aminta kuka yi min rantsuwa za ku kiyaye shi kuma ga abin da ya faru fallahu khairun hafiza cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne mai kariya, da haka ni yanzu zan ba ku shi dai ku tafi da shi, amma amincewar ku za ku kare shi ban yadda ba, na bar shi a hannun Allah. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin Allah maɗaukakin sarki shi ne mai rahama wanda yake mai jin ƙai fa'arju an yamunna bi hifzi'i. da haka yanzu ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya mun baiwa wajen kiyaye wannan yaro ɗin. To, yanzu wannan magana ta tattauna sai suka buɗe kayansu.
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير الله سبحانه وتعالى ولما فتحوا متاعهم a lokacin da suka buɗe kayansu sun sauƙe lodi kenan wajadu bida'atahum ruddat ilayhim sai suka samu wannan kuɗin nasu da suka je sayan kayan abinci an dawo musu da kayansu qalu suka ce ya abana ma nabgi suka ce baba mu fa ba za mu zalunci kowa ba mun je mun sai kaya a wajen mutanen nan ga kuɗi kuma da muka je muka saya ɗin wannan kuɗin ne lokacin da za su auna sun manta sun auna mana da wannan kuɗi namu da haka la nazlimu ahadan hadhihi bida'atuna ruddat ilaina suka ce wannan kuɗin mu ne da muka je muka sayo wannan kayan abinci an dawo mana da shi wa namiru ahlana cewa kuma zamu zo da na'ati bil miri lahum wa hiya ta'am zamu zo mu da ƴan uwan mu kuma abinci wa nahfazu akhana sannan baba ka bar mu mu tafi da shi mu zo da abinci a ƴan uwa da iyalai za mu kiyaye ɗan uwanmu wa nazdadu kaila ba'ir sannan za mu sake samun ƙari na kayan raƙumi guda domin yanzu mun je mu goma yanzu mun koma kuma sha ɗaya shine nazdadu kailu ba'irin bi ma'ana li akhina ga ɗan uwanmu ɗin nan da za mu je da shi zalika kailun yasir to kaga yanzu wannan abin awu ne mai sauki a wajen wannan sarki din ai sahalun alal maliki li sakha'ihi cewa abu ne da mai sauki a wajen sarki saboda shi mutum ne mai alheri mai kyauta dan mun karo mutum daya ba zai hana kuma ya kara mana a bamu raƙumi 11 ba qala sai annabi yaqub ya ce qala lan ursilahu ma'akum hatta حتى تؤتون موثقا من الله حتى حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال سي النبي يعقوب يتي لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله cewa ba zan taɓa aika Binyamin tare da ku ba hatta tu'tuni mawthiqan min Allah cewa sai kun zo min da alƙawari in aka ce mithaq shine alƙawari da aka ƙarfafe shi da rantsuwa ai ahadan min Allah sai kun ɗauka min alƙawari daga Allah bi ma'ana kun rantse bi an ta'alifu cewa za ku yi rantse lata lata lata atunnani bihi za ku zo min da ɗana za ku dawo da shi illa an yuhata bikum sai dai in an kashe ku ne bi ma'ana bi an tamutu aw taglabu fala tutiqul itiyana bihi cewa ko ku mutu wajen ku dawo da shi ko a fafata a ci nasara a kanku ya zama ba za ku iya dawa da shi ba sai kun min wannan alkawari din fa'ajabuhu ila zalik sai suka amsa wa annabi yaqub Allah ya ce falamma atawhu mawthiqahum a lokacin da suka zo mashi da alkawarin su na rantsuwa qala Allahu ala ma naqulu wakil sai annabi yaqub ya ce Allah shi ne wakili, ko a dangane da abin da muke na faɗi, na hannu wa antum wakilun, Allah shi ne mai shaida a kai wa arsalahu ma'ahum da aka sai ya aika su tare da wannan ɗan'uwansu Binyamin, yanzu ka ƙaddara ga sunan sun kama hanya da sauran ‘yan'uwan annabi Yusuf guda goma da ɗan'uwan shi shaƙiƙi Binyamin ana hanyar Misira. Allah yake cewa wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa wama ughni ankum min Allah min shay' in al-hukmu illa lillah عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون نعم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد annabi yaqub sai ya tara wayannan ƴaƴa nasu sai ya masu wasiya cewa yanzu za ku tafi misira amma ga abin da nake ba ku umarni la tadkhulu misira min babin wahidin kar ku shiga ta ƙofa ɗaya. Wadukulu min abuwabin mutafarriƙa, da haka in za ku shiga Misira, ku shiga ta ƙofofi waɗanda suke mabambanta. An gane? cewa ku shiga ta ƙofofi mabambanta malin yake cewa li'alla tusibakumul ayn cewa ya faɗi haka ne cewa kar ku shiga ta ƙofa ɗaya saboda kar al'ainu kambun baka ya kama su li'annahum kanu utu jamalan wa quwwatan wa imtidadi qama saboda an ba su kyau kyawawan mutane ne ga su samari ga an ba su ƙarfi ga su dogaye wa kanu auladu rajulin wahid kuma ƴaƴan mutum ɗaya kamar su ɗaya kyawawan mutane kaga kowa ya gani zai yi magana da haka sai ce to kar ku kar ku shiga fa amarahum an yatafarraqu fi dukhulihim almadina da haka ya umarce su yace in za ku shiga garin ku bi ta hanyoyi daban-daban li alla yusabu bil ayn saboda kar kambun baka ya kama su an gane al'ainu haqqun kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi cikin hadisin bukhari da muslim cewa al'ainu haƙun, cewa kambun baka gaske ne. Shi yasa a musulunci in ka ga abu ya birge ka mutum ne, dabba ne, abin hawa ne, duk wani abu da ya birge ka ko gida ne ko mota, sai ka ce, kai, barakallahu, Allah ya albarka. Ko da kana da kambun baka, wannan abin zai kai labari. amma idan kana da kambun baka sai kaga wata sima kace kai fa tabarakallahu ana ai kaga ta tsira mako ahsanul khaliqin ce kai haza khalqullah ko ka san ustadai in zasu nasu wannan din laifin ma yayin hada da aya haza khalqullah fa aruni ma za khalaqal ladina min duni shi dayan ya gane me yake nufi wai wata sima ce ta zo za ta wuce sai ya daga kai sai ya gano eh Allah ya kyauta. To, idan ka gani abu ya birge ka sai ka ce, Barakallah, shi ne bahaushe da yake yana da ganda in ya ga abu sai ce, Kai, tufarkalla, yi mana tabarakallah, sai ce tufarkalla, da ya ƙara ganda ma ce, Kai, tufa. Ko? Eh, bahaushe ya daɗe da ilimi, ya daɗe da ilimi. In ka ga abu ya birge ka sai ka ce, Barakallah, kai, wannan abu ya yi kyau. amma idan baka faɗi haka ba idan kana da kambun baka abun nan zai iya halaka an gane cewa kambun baka yana kai raƙumi tukunya lokaci guda kaga zabjajen raƙumi ka ce kai wannan raƙumin ya ƙoshi narki in kana da kambun baka sai a ga ya zuba gwiwa kawai kacal kacal kacal sai a ga ya mutu ko a yanka shi ka ka cutar da me shi sai kaga wani yaro ce wannan danka ne wallahi gashi kyakkyawa kana da kambun baka shikenan wannan ya faru a zamanin manzo Allah wani yazo suna a wajen wanka ya tube haka sai wani ya ganshe ya ce kai wane wannan jikin naka mulmul haka ni na dade ban ga mutum mai kyakkyawan jiki irin ka ba ana cikin haka can sai mutum kawai kama jin kai sai susa sai birgima kafin kai haka da haka jiki yayi burdi burdi ko ba wanda zai burgi aka rakace shi sai gurin manzo Allah manzo Allah ya ce me ya faru da akwai wanda ya magana akan shi aka ce eh wane yayi magana yayi magana eh manzo Allah ya kira shi ce kai me alakar ka da wani ya ce wallahi ban sani ba rasulullah ni dai na gan shi kawai nace kai na ga jiki mai kyau sai manzo Allah ya ce halla barakta me yasa da ka gan shi baka ce barakallahu ba sai aka umarce shi yayi alwala da yayi alwala sai aka taru wannan ruwan da yayi alwala sai aka yayyafa mai wannan wanda kambun bakan ya samu shikenan kawai sai tashi ya warki wannan shine maganin kambun baka gashi nan kyauta ko an gane wannan sunna kenan ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk mai kambun baka aka samu aka fahimta ai wane ne ya yabe shi wane ne ya faɗi magana a kansa sai aka kawai ya burkice ba maye bane mun fahimta kambun baka daban maita daban kambun baka daban maita daban an gane ko ba maye ba ne domin za ka iya samu maita za ka ga ana samun ta kusan me wirasa ce ko ta ce family kaza to wannan a family za iya samun mutum ɗaya yana da kambun baka kuma zai iya yana da kambun bakan shi ma bai san yana da shi ba ko ko da yake a izala ba maye ko eh eh to karatu ne babba Allahu alam an gane ko sai ya ce to la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abawabin mutafarriqa cewa ku shiga ta kofofi daban-daban saboda yana jin tsoron kar wannan al'ainu ya kama su an fahimta sai yake cewa la uguni ankum min Allah a kafin nan tukunna bari mu kara da hadisi ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar akwai al'ain shi yasa ma yake yin addu'a ƴaƴan shi ko Allahumma inni a'udhu inni a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli nafsin hamma wa ainin lamma ko eh cewa Allahumma inni a'udhu bi kalimati llahi tamma ya Allah ina neman tsari a wajenka da kalmominka waɗanda suke cikakku min kulli nafsin hamma daga kowace wata rai kowace rai hamma bi ma'ana za ta san min yuqtal an fahimta wa ainin lamma da kuma ain ido wanda yake kambun baka kenan an gane wanda idan ya yabi abu ko makamancin haka zai zai halakar da shi shine lamma bi ma'ana zatin lamam wanda take amma abuciyar zargi wa huwa darar an fahimta shine cutarwa wa ma uguni anku annabi yaqub yace na faɗa muku hakan nan ne ni ba zan iya taure muku komai ba minallahi daga Allah subhanahu wa ta'ala shay'an kowane irin abu ne da ya kaddara shi a gurinku a kanku wa inna ma zalika shafaka cewa na yi haka ne ina tausaya muku ba zan iya kare ku daga komai ba inil hukumu illa lillah cewa babu hukunci sai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai alaihi tawakkaltu kuma ni da shi na dogara wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun kuma gare shi ne dukkan masu dogaro za su dogara. An fahimta? Cewa ka yi addu'a ka nemi tsari ko ka kiyaye karka afka kanka cikin hatsari wannan ba rashin tawakkali ba ne ke Aka zubil asbab ne, kamawa ne da sababi. Shi sa annabi Yaƙub ya ce, Lata dukulu min babin wahidin, wa dukulu min abuwabin mutafarrika. Ƙarshe sai karantar da su tauhidi, wala uguni an kun min Allahi ko ba zan iya wadatar muku komai ba min shay'in ba abin da zan iya tsare muku a wajen Allah ni dai na gaya muku wayannan abubuwan ni ma gare shi na dogara kuma kowanne mai dogaro da Allah madaukin sarki zai dogara kaga wani na nuna maka rayuwa sai ka dage kana addu'a ko an fahimta kai duk abin da ka gani sai ka ce Allah ya albarka kar ka je kai ta surutu kai wani yayi kyau kai amma wani kana kiba ba kai kaman ba a ƙasar kake ba, kai baka sanya ake kaza ba, jibi zai ganyi da ɗan wuyansa ƙerere, ya dai mai ya faru ne, kai ne a yi. An gane, kai ne. Da kawai daga an ya fara ramiya sai a kamo ka, kai ba maye ba ne, amma iya alwala. Sai a watsa mar sai a ga ya koma, ka ga nan gaba ka sake yi. An fahimci wannan? Allah madaukin sarki ya shiryar da mu. Allah ya ce wa lamma dakhalu min aisu amarahum abu.
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله سبحانه وتعالى يتي ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم a lokacin da suka shiga ta inda babansu ya umarce su din nan ai shine ai mutafarriqin kenan sun shiga ta hanyoyi daban-daban ma kana yuguni anhum min Allah min shay cewa annabi yaqub bai kasance akan zai iya musu wani magani na wani abu da Allah madaukakin sarki ya kaddara ba illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha sai dai wata bukata a zuciyar annabi adam annabi yaqub da Allah ya hukunta ta wa hiya imkanu ru'yatihim li yusuf shine inda zai yi su ga annabi yusuf wa innahu lazu ilmin lima allamnahu Allah ya ce lalle shi annabi yaqub ma'abucin ilimi ne lima allamnahu dangane da abin da muka sanar da shi me muka sanar da shi mala yace li ta'alimina iyahu anna yusufa hayyun saboda sanar da shi da muka yi annabi yusuf fa yana da rai walakin aksaran nasi la ya'lamun sai dai su mutane da yawa ba su san da haka ba bima la ya'lamuna ma'lumatin lati allamnaha iyahu cewa ilmin da muka sanar da annabi yaqo da haka su kansu suna tunanin dai annabi yusufa babu shi to yanzu an gama musu wasiya sun kamo hanya kuma sun shigo Misira, sun shiga Misira ta hanyar da mahaifinsu ya umarce su, walamma dakhalu ala Yusufa.
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون Allah yake cewa wa lamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi akhahu a lokacin da suka shiga gurin annabi yusuf yaga sun dawo yanzu su goma sha ɗaya kawai sai ya rungume ɗan uwan shi ay damma ilaihi akhahu qala inni ana akhuka sai ya ce masa ni ne ɗan uwanka da kake ji an cewa an kashe kula ta cinye shi an zo da rigarsa da jini ana akhuka fala tabta'iz bima kanu ya'malu cewa karka ji bakin ciki la tabta'iz bima la tahzan karka ji bakin ciki da abin da suke aikatawa din nan min alhasad lana an gane dangane da hasada da suke mana wa amarahu alla yukhbirahum sai ya umarce shi yace karka ba su labari karka ce musu ni na gaya maka ni ne annabi Yusuf, ka rabu da su. An fahimta? Kaga wannan yana karantar da mu abin da Allah ya ƙaddara sai ya faru ko? Hassadar mai hassada ba ta kau da ƙada'in Allah, ba wuce ya ce hassada ga mai rabo? Taki ne ko? Yanzu kaga sun yi hassada ne a annabi Yusuf, saboda babansa yana babansu ya fi son annabi Yusuf. ƙarshe suka ce mu kashe shi ko mu jefa shi a rijiya ita ce shawara wai mafi sauƙi-sauƙi idan wasu sun zo sai su ɗauke sai su tafi da shi can ya bar fuskar baba daga yanzu kuma nan hankalinsa zai dawo kanmu to amma kuma hakan bata cin ta haƙarsu bata cimma ruwa ba kullum baban nasu kuma yana tunanin annabi Yusuf kullum kuka yake akan annabi Yusuf. Kaga wannan ya fi bakin ciki ma ya fi ciwo. Kai ga kanan za ka je ka gona, za ka yi ibar ruwa, za ka yi aiki, za ka yi komai, kullum ana kallon ka amma ba kai ake kallo ba wancan ake tunani ana kuka akan bakin cikin rabuwa da shi. Da haka abin da Allah ya kaddara in ka ce za ka yi faɗa da shi, sai ka sa ma kanka bakin ciki, sai ka sa ma kanka hawan jini ba. Da haka annabi Yaqub dai bai rabu ba, kullum yana tunanin shi, yana tunanin ɗansa annabi Yusuf alaihi salam kuma Allah ya sanar da shi cewa annabi Yusuf fa yana da rai kuma yana da masaniyar wannan mafarki da annabi Yusuf yayi wahayi ne daga Allah subhanahu wataala sai kuma ya zartar da shi Allah ya ce falamma jahazahum
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون نعم bayan annabi Yusuf alaihi salam ya ja ɗan uwan shi ya sanar da shi ni ne ɗan uwanka karka ji bakin ciki dangane da abin da suka aikata mana dinnan na hasada sannan sai suka hada baki cewa zai yi wata dabara saboda ya rike dan uwansa a wajensa Allah ce falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi a lokacin da ya auna musu kayan abincinsu ja'ala siqaya sai ya ɗauko sa'i da ake au da shi sai ya saka a cikin kayan ɗan uwansa. An gane, wanda sa'i ne ba sa'i ga magarin da kake aunin muddannabi na aluminium ba mala ya ce mina zahabi an gane na zinare ne shi ne kuma ake awun da shi sai ya sanya fi rahali akihi sai ya sa a cikin kayan ɗan uwan shi binyami Allah ce sun ma'azzana mu'azzinun sai mai sanarwa ya yi sanarwa bi ma'ana nada munadin ba da infisalihim an majlis Yusuf bayan sun bar gurin annabi Yusuf sun juya sai aka sa wani ya zo ya kira su ayyatu hal'iru ya ku wa'yannan jama'an wannan ayari, innakum lasari'un, lalle ku ɗin nan ɓarayi ne fa, kun mana sata. Sa'in sarki da ake awu da shi na zinare, kun gudu da shi. To yanzu, dole waɗannan za su dawo da ƙarfin jiki, kaya suka zo suka saya na raƙumi goma, aka manta aka sa musu kuɗin da suka zo da shi suka saya suka koma da shi garinsu ba wanda ya san ‘yan ina ne, kagan sun ga dama ba za su dawo ba, amma suka ce ba za mu yi zalunci ba, suka dawo da shi, yanzu kuma a ce wani sa'i kofi ɗaya na zinare shi ne za a ce sun yi sata? Kaga duk wanda yake da wannan zai da ƙarfin jikinsa cewa shi ba ɓarawo ba ne. Da aka ana cewa ayyatu al'iru innakum لسارقون قالوا sai suka ce me قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا الله يتي sai ‘yan uwan annabi yaƙo annabi Yusuf suka ce, wa aqbalu alaihim ma za taf'ilun suka juyo suka fuskanci masu sanar wannan da suke ce musu ayyatu hal'iru innakum lasariqun suka ce wai menene kuka nema kuka rasa me ya bata qalu suka ce naf'idu suwa al-maliki cewa mun rasa sa'i na sarki waliman jaa bihi himlu ba'irin kuma duk wanda aka samu yazo da shi in ma har tsinta kuka kenan duk wanda yazo da shi yana da lodin kayan rakumi himlu ba'irin min at-ta'am ay yakunu ju'lan lahu shi ne za a sanya mashi ladan tsuntuwar shi an gane wa ana bihi za'im ko cewa ni din nan in ji annabi yusuf kenan alaihi salam ni zan zama ni ne kafil wanda zan ɗauki nauyin a loda mashi kayan raƙumi na wannan abu ɗin ƙalu suka ce tallahi قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا وما كنا سارقين قالوا سكتي تالله تي والله من رنسي دا الله قسم فيه معنى التعجب cewa rantsuwa ne ma'anar shi amma abin ya ba su mamaki yaya mu da kuka sanya kuɗinku muka tafi da shi muka dawo muku da kuɗinku, yau kuma kuke tuhumar mu akan kofi. Eh? Tallahi, laƙad alimtum ma ji ina li nufsi da fil ard. Ku rage mu wannan fankan ta hada ni. Sai yanzu an raba mu da ita ba sosai muke haɗuwa ban ba irin. Ko? Hesu. Eh, har mun fara mantawa ka gani ko? Ƙalu suka ce, Tallahi, cewa wannan rantsuwa ce suka yi ta ma'anarta ta'ajjub. Laƙad alimtum ma ji ina linussi da fil'ar, suka ce, Wallahi kun sani, ba mu zo garin nan don mi ɓarna ba, ba mu zo don sata ba, wa makon na sariƙi, cewa ko mu ba mu kasance ɓarayi ba, ba mu taɓa yin sata ba, abi ma'ana ma sarƙana ƙattu, ba mu taɓa yin sata ba tun da muke, me za mu yi da kayanku? Ƙalu sai suka ce,
قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين Ƙalu sai suka ce suwa kenan almu'azzin wa ashabuhu shi wannan wanda ya sanar da su cewa ayyatu al'iru innakum lasariqun da shi da jama'arsa suka ce fama jaza'uhu cewa menene sakamakon duk barawan da muka samu kayanmu a wajensa ai asariqu in kuntum kadhibin in har kun kasance kun makaryata ne fi qaulikum ma kunna sariqin wa wujidu fikum faɗinku da kuka ce ɗin nan ku ba ɓarayi ba ne kuma da aka bincika sai aka samu a wajenku. Me sakamakon wanda ya haka? Ƙalu sai suka ce, قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين
Ƙalu sai ‘yan ‘yan uwa annabi Yusuf suka ba su amsa, yanzu kaga su da kansu za su faɗi hukunci. Sai ƙalu jaza'uhu cewa sakamakonsa wannan mubtada kenan ko sai zama man wujida fi rahalihi sai zama khabar ɗin shi. Cewa duk wanda aka samu sakamakonsa wanda aka samu wannan kaya a wajensa ya sata fa huwa jaza'uhu cewa wannan shine sakamakon shi hukuncin da ake wa ɓarawo kawai shi ne za a yi masa. Kazalika ce hakan nan wannan sakamako ɗin bi ma'ana aljaza na zalimin haka muke sakan yama dukkan masu zalunci bi ma'ana ɓarawo kenan azzalimin bi ma'ana as-sariqi an fahimci wannan ko sai ya ce me
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إلا أن يشاء الله نرفع درجات ممن نشاء وفوق كل ذي علم عليم
suka ce kazalika najzul zalimin bima'ana bisarqa fasarrahu li yusuf bitaftishi bi aw'iyatihim da haka sai suka zo suka fito fili suka ga annabi Yusuf cewa a duba kayansu kai ne aka tuhume ka aka ce kayi sata kuna guri sai abu ya bata sai aka ce ai caje kai da ka san baka dauka ba ai ka ga cikinka da karfi kai zaka fara zuwa kai haka ka ce a caje ni da haka su suka baya wa annabi Yusuf to a caje kayan kowa in duk wanda aka samu a wajensa to shine kwarawo sai annabi Yusuf fabada bi auiyatihim sai ya fara da kayayyakin su buhunan su jakankunan su fa fatashaha qabla wi'a akhihi kafin ya binciki kayan dan uwan nasa li alla yuttaham saboda kar a zargi annabi Yusuf a ce a to dama ai ya san ayin da ya saka ya sa mu zo da dan uwan mu ne dan ya rike shi da haka bai fara ta kan dan uwan shi ba sai da aka caje kayansu gaba ɗaya sun mastakharajaha min wi'a'i akhi sannan sai ya ɗauko wannan kofin sa'in zinare ɗin daga kayan ɗan uwan shi ƙala ta'ala kazalika hakan nan kidna li yusuf ko muka sanar da annabi yusuf al-ihtiyal fi akhadhi akhihi muka koya masa dabara inda zai samu ya kame ɗan uwan shi ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki cewa ba wai yayi haka bane dan ya kama dan uwan shi akan addinin sarkin Misra ai hukumu malik Misra li anna jazaahu indahu ad-dar an gane eh cewa sakamako a wajen sarki in an kama barawo duka ne kawai ma kana li yakuza akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah sai dai abin da Allah ya so, bi mana akazahu bi hukumi akazahu bi hukumi abihi, ai lam yatamakkan min akhdhihi illa bi mashi'atillah. Cewa bai samu ya kama dan uwan nashi ba a wannan sai da yardar Allah subhanahu wata'ala a lokacin da ya jefa masa hanyar da zai tambayi ‘yan uwansa cewa ku ɓarayi ne, a mu ba ɓarayi ba. To idan kuma aka samu, in aka samu kayan a ciki, me ya sakamakon suka ce duk sakamakon da aka yi mashi wannan shi ne sakamakon azzali sai ce to mu in mun kama ɓarawo a nan riƙe shi muke ya zama namu. Allah ce narfa'u darajatin man nasha cewa muna ɗaga darajar wanda muka so cikin bayi. Da haka in kana so Allah ya ɗaukaka ka, wannan yana wajen Allah ne. Rafi'u darajati, zul arsh, yulƙin ruha min amrihi ala man ya sha. Man kana yuridu al'izzata fa inna al'izzata lillahi jami'a, duk wanda yake neman ɗaukaka a wajen Allah ake neman ɗaukaka. Ba neman ɗaukaka a wajen bokaye, ko wajen ‘yan iska, ko wajen mutane, kai ko wajen malamai ba a neman ɗaukaka a wajensu. La yunalu ma inda Allah illa bi ta'a. Duk wanda yake son ɗaukaka yake neman daraja, yi wa Allah maɗaukacin sarki biyayya, Allah sai ya ɗaga shi. An gane shi ne rafi'ud darajat. Allah ya ce wa fauka kulli zi ilmin alim, cewa sama da kowane mai ilimi akwai wani kuma wanda yake a'alamu minhu hatta yantahi ila Allah ta'ala har ilimi zai koma wajen Allah duk inda ka kai da ilimi a gaban wani kai wallahi ba komai bane an gane ba komai bane sai kana ganin ka haɗu in ka je gaban wani sai ka rantse da Allah kamar ranan ka musulunta kuma kai a garin ku ana ce ma malam naga wannan naga uku guda biyu akan ‘yan uwana ɗalibai, akwai imamu ahalus sunna ya sa zuwa majalisinmu, ɗan biyu ne, da zai tafi jami'atu Malik Faisal ajinmu ɗaya da shi. Almajiran suke cewa, ya zo musu sallama kan zai tafi makaranta, suka ce, to malam me za ka je kayo? Me za ka yi, me za su gaya ma kuma? Ya yi dariya, ya zo jami'a ya ga ya dawo kamar sabon tuba. da ya ga dafi ga da rashin bacci da addu'a da sallar dare, malam yake kai labari. Haka mun tafi a Nijar, malam Musa Adam Maina, shi ma yana cin takarda, yana cin takarda ya gama nadama wani malami ne bai fi ni ba a shekare, Dr. Ibrahim Intadahu. Doktora ne a fiƙihu da a usulul fiƙihi, doktora ne a hadisin manzo Allah. da yana Malaysia ne, Nijar suka ce ya dawo gida ya taimaki ƙasarsa, ce, gafa abin da yake samu a can suka ce ba za su iya biyan shi abin da ake biya shi a can ba, amma za su biya shi rabi ya zo ya taimaki ƙasarsa, ya dawo. Ya ba mu wani darasi, ya buga malam, ya buga, ya buga, in ya ajiye sai ga kaman karatun babu. Muna zaune a gida, ya ce, a, ina zaune lafiya a gida. da motata ina shan AC na na sayar na zo ga wani yaro karami dan shi ba abokina bane babba ne yafi mu yace wani yaro karami yazo yana mun wasa da hankali na rasa ma ina ma zan doka ana cikin haka sai ga waya daga Najeriya Allah ramma a ba su wuta eh eh yace a ba su wuta nan ko mallan shi ake ba wuta sai ke cewa ku samu addu'a da yace ba mallan kuka ai takaddar kuka je nema me kuma za a gaya muku me ba ku sani ba na ga wani akan mutum biyu wanda ni ya faru a kaina shi dai dr ibrahim intadahu din akwai wani ilimi a cikin usulul fiqh da ake ce mashi takharijul furu' anil usul shi ilimi ne na sana'a ba sana'a na nawa ka saya kaza ba za a kawo maka ayoyi da hadisai sai a baka kayan aiki na ka'idoji wanda za su koya ma inda ka cire kaza wajibi ne kaza mustahabbi ne kaza sunna ne kaza kaza da haka zaka cire a jikin aya ko a jikin hadisai makamai ne kayan aiki ne za a baka na ka'idojin ilimi shine takarijul furu' anil usul to da muka zo darasin ni sunan darasin ma ban taba ji ba a lokacin amma mun yi daura anan ni ne shugaban daura malam Musa Bako haka yazo yana ta ziga ni faqihun usuliyun kaza kaza kaza sai naje sai naga li'alla ya'lama min ba'di ilmin shay'a to wa fawqa kulli zi ilmin alim duk ranan da kaji yau kai ka zama malami ne kai ni ana wa fahimtar ya halatta ka ce wani dan uwanka ya ma ruqiya insha Allah ku ya dage da kursiyu ana wattaba umma tatul shayatinu ala mulki suleiman zaka yana cewa zan fita zan fita zan fita na wallahi ka samu tabin hankali duk ranan da kaji kai yanzu kai malami ne baka da bukatar kowa ka gamsu da iliminka duk ranan da ka zama haka to ka samu tabin hankali an gane ka sa kasar Hausa ana cewa karatu yana taba mutum duk da ni ban yarda da wannan ba sai rasa ma to ma ina karatun sai ga mutum ya haukace sai karance da ai karatu ne ya taba shi kuma wai qur'ani ne ya taba shi kuma to in jahili bai haukace ba mai karatun qur'ani sai ya haukata ka qur'anin da ake karanta a warkar da mahaukaci da ma dan dai mala yana da haukashi amma qur'ani baya haukata kowa sai dai ma ka ƙara lafiya Allah ya ce wa fawqa kullu zi ilmin alim cewa sama da kowanne mai ilimi akwai wanda yake a'lamu minhu har ƙarshen al'amarin zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake sama da kowa wajen ilimi. Allah ya ce wa ma'utitu min al'ilmi, illa ƙalila, cewa ba a baku komai ba na ilimi sai ɗan kaɗan. Ma'ana abin da ka sani ɗan wani abu ka sani ɗan kaɗan wa gaba an ashiya. Abubuwan da suka ɓuya abin da baka sani ba shi ya fi kowanne yawa. An gane, da aka kai taka tsantsan. Duk inda aka yi ma fatawa, baka sani ba ka ce ban sani ba an gane ba abun kunya bane a ce me hukuncin kaza sai ka ce Allahu a'lam idan kana sauraron manya-manyan malamai wanda duniya ta yarda da ilimin su in kana sauraron fatawoyin su tambayoyin da ake musu sai ga an yi wata tambaya basit kai a wajen ka dan ta'addan dalibi sai ka ji ya ce Allahu a'lam shikenan an wuce kuma ta fi komai sauƙin ba da amsa. Don ka ce, me hukuncin ka za ka ce ban sani ba, kaga akwai buƙatar a tambaye ka a wani littafi ne ban sani ba, a mujalladi na nawa, a shafi na nawa ne ban sani ɗin ba, me isnadin ban sanin ba, kaga ba taɓaɓɓe ba ba wanda zai maka wannan tambayar. Shi kenan sai ka je kai kwanciyarka. An tambayi manzo Allah ya ce mal mas'ulu an habi a alama min sa'il. An fahimta, in baka sani ba sai ka ce ban sani ba. shi kenan amma ban sani ba amma hukuncin kaza ne kusa ana yin haka ko ban sani ba amma kai ma ka san haram ne to ka sani kenan an gane in baka sani ba baka sani ba shi yasa al-imam ibn al-qayyim Allah madaukin sarki ya gafarta mishi ya rubuta littafi i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin cewa wai mai fatawa in aka tambaye ka malam me hukuncin kaza sai ka ce kaza din nan halal ne kana cewa Allah ya yarda ai me hukuncin kaza sai ka ce kaza haramun ne kana cewa Allah bai yarda da ayi wannan abin ba to kuma idan baka da dalili daga Allah baka da dalili daga manzon Allah kai ƙarya Allah ke wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba babu wanda ya fi zalunci irin wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta ma Allah. Ban sani ba, ban sani ba, wala ta ƙulu lima ta sifu alsinati kumul, kazi ba, haza halalun wa haza haramun litaftaru ala lahil kazi ba, innan lazina ya fitaruna ala lahil kazi ba, la yuflihun. Karka yadda, kawai abin da ya zo bakinka ka halatta abin da ba ka da dalili? ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا wani malami cikin magabata ke cewa bahastu man yabi a akhiratahu li dunya ghairihi fawajadtuhu al-mufti yace nayi bincike cikin waye yake sayar da lahirarsa dan duniyar wani yace kawai sai na gano cewa malami ne mai fatawa an gane da ka yawan amsa tambayoyinka yana nuna yawan ƙarancin iliminka, yana nuna yawan ƙarancin nunar hankalinka. Shi yasa manyan malamai kamar Imam Maliku an zo mai da tambaya kusan ɗari ko? Ko ce aka tambaya ce Allahu alam, ko ce aka tambaya ce la adri. Mai tambaya fa har ya shaƙa, ya ce to ni na tattaro tambayan nan daga garinmu, kowa ya zo ya tambaya zan ce bari in rubuta ta in na je gurin maliku zan zo muku da amsa ya ce na zo ka ce kuma baka sani ba ya ce eh in ka je garinku ka hau dutse ka tara jama'a ka ce ka zo madina gurin maliku kamar tambaya ya ce bai sani ba sai me manzo Allah ya ce mal mas'ulu an habi alama min as-sa'il hakan an tambaye ka abin da baka san shi ba sai ka ce ban sani ba ku ƙara gaba wa fawqa kulli zi ilmin alim sama da kowane mai ilimi akwai malami an fahimta shi yasa mu a majalisin nan ma kaga babu babu fatawa ko wannan ita ce dama alƙawarin ma da muka ɗauka da ku ranar da zan fara karatu na ce muku to ita wannan kujera in ba tsautsayi ne ya kawo ni ba to laruri ko saboda a bar gurin haka gara mu zo mu tada baki mu ƙaru juna sakamakon haka ne doka na ce ba fatawa in fatawa kuke so malamai suna nan ko ubanmu gaba ɗaya na nan, Malam Umar Baba, Hanafari, ko, kaga shi shaƙundum ke nan, in fatawa za ka yi zo nan, ga Profesor yana nan, ko, ga Malam Abubakar Musa Giyadi, to, sai ni kuma ɗan bakar malamai, me zan ce a nan, ba abin da ya shafe ni, in kana da fatoyinka sai kai can, an fahimta? ka ji karatu ka tashi kai tafiyarka an fahimta shi yasa na dan taba wata mas'ala ma sai na kyale ta din na dauko ta daga maganan al'ainu din nan sauran sai ku je ku tambaye su za su baje muku yanda al'amarin yake qalu sai suka ce mu kwana anan to to yanzu ƴan uwan annabi yusuf gashi dai an bincika an samu kaya a wajen dan uwansu to ya za su yi sai mu ji yanda za a yi wani sati insha Allahu abinda muka yi daidai Allah tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana fa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za ku ga abubuwa sun dan canza yau ko za ga na sa gilas eh abun bara ne ya sake samu na bana an ba kuma ta ba bara october na ga fulfula ko to kuma gashi a Oktoba kuma sai na samu jika ce to dole dai hakuran dauko gilas din nan abinda nake tsoron da ya samu ya faru ko eh suna asibiti Allah madaukin sarki ya ba su lafiya da sauran marasa lafiyar mu baki daya fa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh